وتمدد يقول insha Allah
أعد الذكر خير الحلم والعون أحمد وللقلب في التذكار وصل مجدد واعتصم على حق ولست تفند يمينا لقد حل النبي محمد من الحب والتشريف في الرتبة العليا yace ai zikra khairul khalqi ka rika maimaita ambaton siyayyen halitta annabi Muhammad me yasa yace ka rika maimaitawa fal audu ahmadu domin maimaita wannan bayan kayi ka sake maimaitawa ka in kai ka sake maimaitawa wato abin a gode wa ne abin a yaba wa ne duk mai yin haka zai samu godiya a wurin Allah da godiya wurin halitta ta gani wato abin mamakin anan shi ne littafi ya zo ƙarshe mun fara daga alhamza yau an iso harful yayi to shi sa yake ce maka karfa mu ga mun iso harful yayi cewa wai yabon annabi mun gama kenan a'a daga jiyan fari a shigowa harafin nan ya ce a idu zikra kalkai da kalki ka maimaita ambaton siyayyen halitta annabi muhammad ba wai yana gwada ma cewa an zo har kuliya shi kenan mun gama a'a maimaita fal'audu domin maimaita wannan ahmadu shi ne abin godewa abin yabawa da duk mai aikata shi wani kalbi waslul mujaddadu zuciya tana da samun saduwa da shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wasu saduwa din mujaddadu abin sabuntawa sai Allah saboda me fitar kari a cikin ambaton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muddin ake ambaton annabi ake sabunta ambaton nashi ake wai komawa kai da ambaton ana yi ana maimaitawa to zuciyar duk da ta samu mai ita yake yin haka to kullum tana cikin samun sabantuwan saduwa da annabi Muhammadu wa aqsim ala haqqin wa lasta tufannatu yamina wa aqsim yamina sai ku dauki wannan wa aqsim kai rantsuwa da zatin Allah yaminan rantsuwa kuma sosai ala haqqin rantsuwan kuma a kan gaskiya lasta tufan nasu ba za ka zama abin karyatawa ba ko da wata ba wanda ya isa karyata ka a kan wannan abin da za ka faɗa ɗin kafin ka faɗe shi ma ka yi rantsuwa rantsuwa sosai da zatin Allah bisa gaskiya ko rantsuwan kai ba za ka zama abin karyatawa ba akan maganar nan da za ka faɗa me ce ce yace la kada hallan nabiyyu muhammadun fi rutbatil ulya haqiqa babban annabin nan annabi muhammadu sallallahu haqiqa Allah ya sauka fi rutbatil ulya ya sauka cikin wata daraja madaukakiya min al-hubbi ta fuskan soyayya da Allah yake masa wata shirifi da kuma fifitawa da darajantawa da Allah yake masa shi yasa ya sauka cikin wata daraja wani matsayi wanda yake madaukaki karantse da zatin ubangiji a kan annabi ya sauka cikin wani matsayi mafi daukaka saboda soyayya da darajantawa da sarrafawa da Allah yake masa in ka zo faɗa ma haɗa da rantsuwa rantsuwa ma sosai kuma rantsuwa ta gaskiya أما والذي أعلى على الخلق مثله لأعلى عليهم أجمعين وعله فأصبح لا مخلوق يعشر فضله يقر له بالفضل من كان قبله من الرسل إلهاما من الله أو وحيا أما نعم والذي أعلى على الخلق مثله إلى رنسوة da Allah Ubangiji wadda a ala a alal kalka a ala rusulahu wadda ya fifita manzanninsa alal kalki a dukkan dukkanin halitta an gane bayanin nan wallazi a ala rusulahu alal kalki ina rantsuwa da wannan ubangijin da ya fifita manzanninsa kakaf akan halitta me ya rantsuwan zai biyo bayan ta ya ce la'a'ala mahallahu alaihim ajma'ina la'a'ala mahallahu wallahi tallahi mahallahu matsayin annabi muhammadu a'ala alaihim ajma'in wallahi ya fi ɗaukaka akan annabawan da manzannin gaba ɗayansu tunda ya rantse da Allah da ya fifita manzanni a kan halitta gaba ɗaya to zai sake rantsuwa da wannan Allahn dai da ya fifita manzanni akan sauran halitta cewa ya fifita annabi Muhammadu matsayinsa akan akan su waɗannan annabawan gaba ɗayansu su waɗannan manzannin gaba ɗayansu ya fifita matsayin annabi akan nasu fa asbaha sai annabi ya wayi gari annabi ya zamanto la makhluqa babu wani abin halitta ya shuru fadlahu da ya isa ya kai 1 over 10 na matsayin annabi Muhammad kowa ya shi ba la a annabawa la a mala'iku la a annabawa la a manzanni la a ulul azmi ba mutum daya ranka ta kabbin da ya kai ushuri 1 over 10 na matsayin manzanni wallahi ko annabi ibrahim ne bai kai wani ko ba kan din mulkin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne karshen daraja ko annabi ibrahim wanda da kace annabi Muhammad sai shi mun yadda ai mun sani mu ya mu sauran haka juna mu mun fi juna ta fuskoki daban-daban ta bangaren ilimi wa fawqa kulli zai ilmin alim duk wani mai ilimi saman sa akwai mai ilimin da ya yi in arziki ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah ya fifita tashin ku akan tashi a cikin arziki ko baka yarda ba ka sani dole ka sani a gidan ku ba ku sani kika kuma lalle a gidan ku lalle a garin ku lalle a jihar ku lalle a kasar ku lalle a duniya ya sa ma ake cewa kowace shekara ga wanda ya fi kowa kuɗi arziki a duniya ya yi declaring money kowace kasa kuma ta fidda nata ko a najeriya yanzu akwai dan marigayi sai daga cikin shahararmu shek malam isa rabiu kano barjala an ɗansa shi ne ko na biyu a arziki a najeriya na biyu ne ko na uku ne inda biyu ko na biyu ko na uku ne a kwanakin bayan nan aka yi kiyare duk Najeriya ba wanda ya kai sai mutum ɗaya kawai to a dai a ce in goma a duniya ma tijaniya ta ta wato ta yi mai ne za a ce ta kai har kwano to ya babansa kuma ka san dai sanda babansa ya rufe ya kato abun babansa aka ka tattara ya samu ya hada da nashi ko sai zama mutum ɗaya ne kawai gaba da shi a Najeriya gaba ɗaya Najeriya ba kar ka ɗauka ba a Gombe State ba ba kuma a Kano ba fa ka sa akwai kuraye ba a yankin Yarbawan nan a ɓangaren garin gudu amma duka duka saboda haka da ka ce ina tsammanin ko abin da ɗan waje ne to ba sai su to saboda haka haka nan a annabawa wani sun fi wasu wani ne babban na ba'adar da jin ina ala ba'adar a gida mun fi da sunan annabawa da junansu ko haka a manzanni su ma junansu ya fi juna tilkar rusulu fazzalna ba'dahum ala ba'din su wannan da wasu dukiyoyi sannan ya wuce sama da manzanni uku ɗari uku da sha uku akwai mutum biyar da aka ware su kuma yadda annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wasu suka fi wasu haka manzanni ɗari uku da sha uku wasu sun fi wasu wai ne ne suka fi sauran su ne mutum biyar da aka ware su ake cewa ulul azmi min ar-rusuli Allah yana cewa wai wata saminan da bidina ni za ka hu ko sai ne wa minka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa minka ka dubi wannan karatun fa ka duba yadda Allah ke girma mun da Allah duk da babancin da yana zuwa nan ko wa minka wani nu'in ko wa ibrahima ko wa musa wa isa ibn maryam wa isa ibn maryam wa qadna منهم ميثاقا غليظا saboda haka dukkan su biyar din nan wanda yake hierarchy a cikin matsayinsu the top shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan wanda yake isharar da fa asba ala makhluqa sai ya wayi gari ya zama babu wani abin halitta ya ashiru fadlahu da yake kaiwa 1 over 10 kashi ɗaya bisa goma na matsayin annabi Muhammadu ko da annabi Ibrahim ne ba yukirru lahu bil fadli man kana qablahu min ar-rusul man kana qablahu min ar-rusul wa inda suka zo kafin annabi Muhammadu sallallahu daga manzanni yukirru lahu bil fadli sun yi testifying sun tabbatar zuwa gare shi na daga fifiko da ya mutu da kansu sun yi ikirari sun tabbatar sun testify cewa annabi muhammadu Allah ya fifita shi a kan su gaba daya a ina a ƙwani a ƙwani a lalubo cikin suratu ali amma za ka ga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala واتخذ الله ميثاق النبيين كما اتيناكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم وعرضتم على ذلكم واثري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين ba wai a'a sun faɗa da baki sun yadda da shi ba a'a ba wai haka ba kowa san da ya yarda kuna in za a yi shi a zamanin manzon Allah yana cikin aikin sa kasan sai ga annabi Muhammadu mana to zai ya siya an tuɗe annabtansa ya zama mafi sai ya yadda da wannan kafin ake naɗa shi annabi duk wani annabi in ji ayar nan ba zai taɓa zama annabi mai lasisi ba mai certificate na annabta mai tam a cikin certificate din nasa na annabta sai ya yarda tukuna in annabi Muhammadu ya zo a zamaninsa zai ajiye nashi aikin ya zama mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ga sai ma kenan ai sun ikrari kuma cikin ayar ne Allah ce qala aqrartum kun tabbata wa kastum ala zalikum isri kun yi riko da wannan alƙawari mai nauyi da na yi riko da shi tsakanin da ku qalu gaba daya sai suka ce aqrarna mun tabbata yuqirru lahu inta yuqirru lahu bil fadli man kana qablahu min ar-rusuli قالوا أقررنا قال أقررتم أو الفكرة أقررتم شن كن تبتا ألف الحمد لله إذن استفهام كذا مطمئنا إشباعي أقررتم أما لي استفهام الجنة شن كن تبتا قالوا دكان من جنة annabawa bai ba annabawa bisa umumi قالوا أقرار محمود والله من تبتا قال فاشهدوا الله يشهدوا bai kare ba don kun ce kun tabbata da baki kawai bai yi ba kowa ya riko alƙalami ya ɗauko alƙalami Allah ya kala fashadu kowa ya sa hannu saboda tabbatar da ya ce da da bayan ka zo aka ba ka aiki na gwamnati kowa ka gani yana aikin gwamnati yana zuwa ofis ko koyarwa ko da yayi wannan ya ba da appointment letter za ka ga stamp a jikinta kuma akwai wani wuri da aka specify musamman na sa hannu wadda aka ɗauka aiki akwai wurin da kuma na sa hannu na buga sam na wanda suka ɗauke shi aiki da sa hannu kwamishina kenan wanda aka wakala bisa wannan fannin kowane appointment ɗauko zan nuna masu barka da baka da irin ne to wayannan ma za su an ba su appointment na aiki appointment letter to appointment din dole sai sun sa hannu sannan a buga sam shi yasa ma akwai attestation letter da ake yi bayan an ɗauke ka aiki to shi ne wannan ƙara fasadu Allah ya ce ku shaida ma'ana ku sa hannu وانا معكم من الشاهدين لما تارككم الى في ولا لا ساعه in kun gama sa hannu sai ka taro appointment letters in dukkan su sai an miƙa su a ranar Allah sai Allah ya kowanne sai Allah ya sa masa hannu kowanne ya sa masa hannu ya sa masa hannu shi ke ya zama wa annabi ma'ana wai ya yadda in ya zo a zamanin annabi ne to zai zama mabiyi ba annabi ba tukun na kafin a naɗa shi annabta sai ka taɓa ganin girma irin wannan wallahi ba ka taɓa ganin Allah ka bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aha ilhaman min Allah kowa ya tabbatar da wannan abu da ya tabbatar na girman manzon Allah ilhaman min Allah ta hanyar an kimsa masa ne daga Allah ilhami kenan aw wahya ko kuma amar wahayi an turo musamman ma mala'ika ya zo ya gaya masa haka kowane annabi wannan aya ba ta bayani sanda ko aka yi mar ilhami ba tare da wani mala'ika ya zo ya mar ba ko kuma aka yi turo mala'ika ya zo ya kawo mar wa'ayi da cewa akwai nabiyur rahmati annabi Muhammad zai zo in ya zo kana cikin aikin ka ka ajiye naka aiki ka bi رسول تزيا تزيا بالفضائل جسدا حمى للدنى والدين ذاتا وحوزة يخف يخف ارتياعا للسماع وهزة يقصر عنه النظم والنصر عزة ولو أن ولو أن ذا أبيع ولو أن ذا أعلى رسول شيء الإرم منصور صلى الله عليه وسلم يا ذو بكر النكرة لو كانوا كرما هذا قال النكرة والإرم منصور كرما درجة تسجى wanda ya ado girma fa'ili da girmane-girmane iri-iri bizzatan bizzatan mana a wurin hai'a wurin kyau wurin tura shi ne bizzatan kenan a wurin kansa da turarsa da hai'arsa wato ya yi tasajja ya yi ado ne ya yi tsawa ya tsawata bin fada'il da girma da girma ne daga da wani hai'a sura kenan ko tafi kyau hamadin tuna wa dini zakan wa auzatan haka ne ya kiyaye wa duniya da addini zaki da nahiya an gaji wannan ba ya kiyaye wa duniya da addini ne zaki da nahiya ya kiyaye wa duniya da addini zaki da nahiya zakin duniya din kanta annabi ya yi mata kariya wallahi tallahi billahi da manzon Allah ne Allah yake kare duniya ba a halakar da mu ba aka sauko da azaba irin da aka wa al'ummatai kuma kana Allah ليعذبهم ومنين وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم هم يستكبرون كذوب ان ايه بس وما كان وما كان الله ليعذبهم بس كان ايه وهم يستكبرون وما كان الله معذبهم وانت فيهم يوم انك الجماعه ba ba zai yiwu Allah ya musu azaba kana cikin su ba ya rasu Allah a nan gidan duniya da annaba ga ba annabin ba amma za ka kowa duniya bala'i ba kiyaye ta ba a zuwa gurbin din duniya mala a kifa ƙasa turo tonda ta warka ga duniya ba abin da ba a yi ba annabi nuhu a zamanin sa ya duniya gaba ɗaya aka aka halaka to annabi ya kiyaye wa duniya da addini annabi yana nan yana aiki har yanzu yana kare addini duk wanda ya kawo wani gurɓata zai sa addini annabi zai mato shi da zai bari ba tun da ya bar duniya alaihi salatu wasalam ya ce gagarin ku har yau ba wanda ya zo ya ce shi ba yau da bayar ya canza sallah biyar zai ya shida zai yi kai ko kuma a zara ta bakwai zai yi kai Allah ya kare addini da annabi Muhammad zatan wa menene wa hauzatan ma'ana a zaki da kuma nahiya eh aha يقف ارتياعا للسماع وهزة يقف ارتياعا سيدنا رسول الله yana sauƙaƙa yana jin sauƙi da ba wahala ma'ana irtiya'an saboda murna lissama'i idan ya yi kyauta ba irin ka ba wani in ya bayar ma don dole ya bayar ma ka ga ɗaure shi kafin wani ya zo ya saka tambaya ko kuma wanda ya tambaya shi gobe ma ya dawo shi ma kai kai ba kai ne ce ka zo ba ka ga mun muke fiska an daure fiska a annabi kyauta na mai abu ne mai sauki a wurin sa ya kifu yana sauƙaƙa a janabin annabi isya'an kaga yana murna duk sama'i saboda yayi kyauta wa izzatan tare da karsashi kuma kaga yana nishadi yana nishadi yana karsashi lokacin da wani zai tambayi wani abu a hali ba a zahiri ba ba sai na kuma ta ce ta fada wa mutum sai kai ya zaka zo kuna kuna tallafa wa don Allah abinda ba mu shi a wurin ka kawai ka zaka zarka da ya canza fuska ta ce annabi ya daure fuska ciyar halinka ne ciyarwa ka bayar karka ji tsoro daga wurin Allah mai baiwa ka bayar ba abin da zai faru ya rasu wallahi ya rasu kun ji sai mun kana wani wani wani an yi zai da mai baiwa din to haka yake bayarwa yana murna da karfashi kuma kuma ya sauke da wurin sa ya kisu yana sauki yana da sauki a wurin annabi ya dauka bayar cikin karfashi da da annashuwa abu ne sauki ne a wurin sa يقصر عنه الرجل والمكروه عزة عزة a wurin buwaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girma na annabi to ya asiru annahu nazma nazmi wal nazm wallahi annabi wa to irin wannan wal nazm irin su duniya to alburda to diwani ko to hadisiya albiyoyi da aka aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan tarani to ba da masu su wane ne ga sunan dai yabo iri iri da aka yi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma nafi theory da aka rubuta da ta tafai irin su a shifa su ba wace bane zube ne kawai akan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ita a shifa tana cikin ta abin iyawa da kuma al-anwarul muhammadiyya ta يوسف النبهاني رضي الله عنه ده إيرن سو دلائل النبوة تا إمام البيحقي ده إيرن سو الشمائل المحمدية تا الإمام الترمذي أبو عيسى ابن عيسى ابن ثورة ده إيرن سو كان سنن ده كيكم لتتفيد ده أكي نفسه أكي جرم من الله عليه وسلم تو دكتن سو gaba daya izzatan a duba ga buwaya da girma ta manzon Allah ya kasiru ainihin nasu wannan wallahi da nasu waƙar da nasu rubedin ya kasiru ainihin wallahi sun taƙaita sun yi kaɗan ga fito da haƙiƙanin girman manzon Allah sun taƙaita duk yadda aka kururu ta ɗin na girman annabi a cikin su wallahi sun taƙaita walau an na za ko da kuwa wannan duk da ma ko da ma a ce wai wani an na za cewa wannan shi ne waken kenan annabin aziya ko da ya kai makura to ba abin da zai sai ka samu walau anna za a aya ko da wannan shi kuma nasirin ya gajiyar to ba inda ba inda yake shi ma ma'ana ko da a yi dubu da ya ya gajiyar da hankula to ba inda yake a dai mun ba ga buwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girma lahu ra'ata khairin يزيد جداهما ندا وحدا أعيا القلوب سداهما فلا مشرك في القتلتين مداهما يداه غمام أو شفاء كلاهما فقد نقع الأضواء واستنقذ الأمية له راعة خير سيدنا رسول الله ينادى hannaye tafukan hannaye guda biyu na alkhairi ra'atu tafiya ra'ata khairin tafi guda biyu na alkhairi shi hannunsa na damar da hagu duka tafukan baiwa ne ba wani hannu da da ba na baiwa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasiru jadahuma baiwan wayannan tafuka guda biyu yazidu yana ta farara babu jirgi ba tsayawa me yake kwarararwa nagar wa huda baiwa da kuma shirya yake ta kwarararwa su wannan tafuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahyal quluba ko wayannan tafuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadahuma zuban nasu ahyal quluba ya raya zikata ya raya zikata na halitta zuban nasu sadahu ma zuban nasu ya raya zikata fala mudrikum fil qatlatayn fala mudrikum ba wani wanda ya ce zai riski madahuma fagen wa'annan tafuka na manzon Allah wurin baiwa din fage ƙarshen fagen iyakan fagen su gayan su mana ba wanda ya tsaye da shi wannan gaya fi kasa da kasa da kai a cikin waɗannan halayya guda biyu halayya na tafukan guda biyu wurin baiwa kenan da shirya ne wurin baiwa manzon Allah da shiryarsa babu wanda ya tsaye da shi fage da makura matuka na waɗannan abubuwa guda biyu na shirya ɗin da kuma baiwa ya damu kamar to kai gani wannan a balaga ƙarshe ke nan makura a wurin tasbihi an kure ma laifin kan a tasbihi tasbihi ba shi ne a balaga za mu zo mu yi insha Allah akwai al-mushabbahu akwai al-mushabbahu akwai kuma wajhi shar'a akwai kuma adat shar'a haka za mu zo mu yi abin da yake insha Allah to wannan an shafi adat shabai an cire wajhi shabai ma gaba daya to in an yi haka shine kololuwa a wurin tafi don da an ce misali ya dawo kalgamani to da ɗan sauki sauki wai tafukan annabi a wurin zubar da baiwa kamar girgije ha kamar a ya damu ga mamu hannayen manzo Allah a girgije ke gizagizai ke ba ma kama gizagizai ke auki ba'u ko kuma in ka ga dama ka ji hannayen manzo Allah waraka ke duk wanda suka zubo wa shirya to ya warke daga fata kenan duk wanda suka zubo wa baiwa to ya warke da talauci ke sallallahu alaihi wasallam duk masoyin annabi ana faɗin abubuwan annabi sai ya rika jin daɗi a ransa kaga fiskarsa tana fara sallallahu alaihi wasallam ma'ana kirahu ma dukan su biyu dukan su biyu an gani ne ne kira mu da da girgizar da kuma rana dukkan da girgizar da kuma guda tunda ta fuka junan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadahu kilahuma dukan su biyu kamar au jima'u kenan ko dai ka ka ce su gizagizai ne wurin zubar da baiwa ko kuma waraka ne wurin shiryarwa faƙar na ƙara azma'a haƙiƙa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya shayar ya ƙosar da masu jin kishirwa wasan ƙazar umya ya kuma tsamo waɗanda suka makanta makantar zuciya ko makanta na gaɓoɓi makantar zuciya shi ne wanda suka zuciya su makanta ba su gane shirya addini ba to ya buɗe idanun zuciyar suka ga addini suka karba ko kuma makanta wannan da ya da muke gani na bulurin ido ne ido a zuciya da ya buɗe su sallallahu alaihi wa sallam fa kamara azizatul ilahi wa kam jada yaqudu man ista'ta wa yaqma'u man ada yu'azaru minhu al-ba'th yuntamu an-nada يهاب ولا ليس لعليم صح إذا بدا ويرجى ولا جيش الجمال إلى أحياء فكم رأى في ذات الإله فكم رأى وجد في ذات الإله جنة ديوا شو قبل أن محمد صلى الله عليه وسلم يمشي ko kuma ya jijjigi mana ya yi asubanci ko kuma ya yammaci fi zafin ilahi a cikin wato aiki cikin zakin Allah ko soyayya da Allah zakin Allah shi ya zama mamar shirarwa yana kwana a wajen wani gabaya ina ma zai koyi da rafi ina kwana da wajen Allah sosai da ya zama uku a jere a wajen da ya zama ya ce a kun inni da suka hayati kawai ni ba ta muku bane inna ma abitu inda rasu ni na kwana ne wurin mama yana babba yana kwana ne wurin mama saboda ka yace da yawa ya iya baki ya kuma yi wayi gari shi za ta layi cikin ayyukan bin Allah ya kudu manista abba zala sallallahu yana jawo wadda ya nemi zai saba wa Allah ya hana shi waya tsama'u man ada yana kwankwasan wadda duk ya yi ƙetare iyakar Allah ma'ana yana rinjayar duk wadda ya ƙetare iyakar Allah sai ne yu'adar minul ba'su shi yasa saboda irin wannan hali nashi na jarumta ya hazaru min basu ake jin tsoron yin yaƙi da shi annabi Muhammad ake tsoron taranta da yaƙi yaƙi da shi yulta masu nada ana kuma neman baiwa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhabu ana tsoron annabi Muhammad saboda karjinsa wala laysul aini yuhabu ana tsoron annabi Muhammad idza bada idan ya bayyana wala laysul aini wa ne zakin da yake cikin surkuki kana tafiya kana tafiya kawai ka ga wani dan surkuki kace kana dan jin fitsari misali kace bari in ji dan surkuki nan jin fitsari kana sauri ba kawai kana shawo kana kawai sai kaga zaki yana yana haki to yana jin fitsarin nan sai an yi awa ashirin da hudu baka san ne ke har gobe fitsari ya tafi kenan to haka ake tsoron manzon Allah magauta yuhabu ana tsoron sa za fata idan ya bayyana ya fito wala ne sun aini wa ne zaki a cikin kurkuku wayurja ka gani ta ko'ina yana ana ƙauna ana ta tsammani a wurin manzon Allah sallallahu wala gaisul gamani ko wato wane mamako na girgije da an gama mamako na girgije da alaman iska ta canja kamshin ruwa ga girgije yana yawo ba ana sa rai ba za a samu mamakon hadiri ko to yadda ake sa ra- rai na ma- samun mamakon hadiri bayan iska mai sanyi ta turo kamshin ta din nan saura zubar ruwa din nan tsammanin da ake wurin manzon Allah ya wuce wannan shine wala gaibul kamani wane mamako wato na daga gizagizai ko? aha sai za a haya idan shi girgizan ya raya ya zubar da ruwa ya raya kasa yuriku min albalwa sunna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana hutar da bayan Allah min albalwa daga bala'o'a yudi'u anir rada sunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana nesantar da bayan Allah anir rada daga halaka daga barin haduwa da halaka ya dullu ala taqwa yana shiryarwa kullum kan tsoron Allah ya suku ilal huda yana kora bayan Allah su tafi zuwa ga shiriyar Allah yusibu min ash-shakwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin magani min ash-shakwa daga duk wani ƙara da aka kawo a gare shi in ka kawo ƙara wani su zai maka maganin abin da ka kawo ƙara wurin ka yasulu ala al-aida yana tumbe akan abokanin gaba an ga tumbe ko irin yadda shanu shanu idan ya yi tumbe ya gagara in an yi wani tumbe in kanku in kai garaje daga ka da da kai da jan maka gaba daya da gudun shi da ya da kai in ya tumbe to raƙumi na tumbe shanu na tumbe su zakoka na wanda suna tumbe to fagen yakin nan da ke tumbe wuri yayi wuri misali lokacin da sadaukai suka gagara to annabi idan ne tumbe ba to annabi sun gobe rana don sadda dukkan jarumai suka tsorata suka fara ja da baya a nan yake tumbe na a nan na biyu la kazib annabnu abdul muttalib yana yana kawai sai dai ka ga kawai na- na yi kafin da kwanciya kawai yana ta kwantar da mana kawai sallallahu alaihi wasallam in ya tulu ala dunya yana tumbe akan makauta ya fuqul wara'i zatan ya tirbishi dukkan halitta zatan a hakikanin sa in ka dubi hakikanin zatin manzon Allah to ya tirbishi ya kera dukkanin halitta wa yazdiquhum mada idan an ce za a yi rige-rige kuma ko za a yi jirgi to annabi muhammadu shine mai tsere halitta gaba da a fage yanzu wani fage aka ce tsere tsere fagen Allah ke nan zatin Allah annabi da ya ɗiba da gudu kaf halitta wanzu an bar su a alamun nasu suka ta haki a wani ba da suka yi zuwa wasu kuma a alamul a menene daga nasu sai ne eh a'a sai alamun mulki aka bar su alamun malakuti wasu kuma aka bar su a alamun jabaruti wasu kuma aka bar su a alamun lahuti wasu kuma ai shi kenan iyaka kenan har annabi bayan nan ya tsaya sai na rasulullahi da ya kira inda ya kure ga baki da inda ya alamun haru inda ya tahuyatun nan inda ba komai sai ana Allah saboda haka ya tsere musu a fage na tsaye su halitta gaba daya har annabi Ibrahim wa yadharuhum nuran kuma annabi ya rinjaye su a haske hasken manzon Allah ya rinjaye hasken halitta gaba daya shi yasa rana ba ta iya haska shi in kuma ta haska shi ma ba za ka ga inuwansa ba saboda yarin jayi halitta gaba ɗaya a haske har ita ita ba ita take haska duniya gaba ɗaya kaga gari ya waye ba to wa yabharuhum menene nuran annabi ya rinjaye ya lissa gaba ki da haske sai ba wani wani abin da za a gani na inuwan dama ranar ta haska abin da kaji haske ne ake ganin inuwan abu to annabi kuma ya fi haske don haka ko ta haska shi bara a ga inuwan ba saboda hasken ya tsara na ta ya rinjaye na sallallahu alaihi wasallam a'a wa yasbiruhum fiya kuma ya fifice su a kau sallallahu alaihi wasallam fiyan dawo kenan husna إذا المرء لم يسع من البر من فزع ولا ذكي من بعثه وتعوذ أصاب مثيرا من أذى الدار منقذا يجود بلا من ويقضي بلا أذى فلله ما أعبى ولله ما أعبى إذا المرء لم يسع من ال... من ال... من البر من فزع duk lokacin da mutum ya zama bai samu iko na manfaza idan mar'u lam yas'a duk lokacin da aka samu mutum bai samu iko ba na manfaza na mafita min durri na daga wata cutarwa da ta same shi ya rasa mafita daga duk wani abu da ya cutar da shi wala da jini ya zo ya fashe da annabi muhammadu sallam min ba su na daga wannan tsanani da ya same shi wata awwaza ya nemi tsari da manzon Allah sallam asaba mujiran to wannan ya samu mai yin tsayani na hakika hakika ya samu mai yin tsayani mai tsayarwa na hakika shi ne wa annabi muhammadu min azab jahali ya samu mai munkizar mai amowa ne azab jahali daga cutarwa na zamani ya judu annabi muhammadu yana yin kyauta bila manni babu kwakwara mana gori ko ya yi zina amuru la tukki min sadaqati kum bil manni wa nadiri kallam yunfiqu ma lahu a'an nas yana yin yana yin kyauta baiwa ke nan bila manni ba tare da kwakwara ba wa yubdi yana kauda kai ya rinka ido idan ka tuke shi ko kamar mummuna abu ko kamar wauta kamar jahilci to sai ya zo da ya zo da kai ya rinka yin kusa da kai kamar bai kamar bai ganta ba kamar ba shi kai ba ko bila aza ba tare da cutarwa ba mafi yawa mutane idan an musu abu wanda bai musu ba za ga masu kokarin suna dan kaurin kai ba za su tashi wa mutum ba amma ba idan suka samu dama a kansa wannan abu yana ran sai sun cutar da shi in sun samu dama sai sun sai sun rama sun cutar da sun cuci wanda ya mutu wannan abin da yake ransu suka suka kau da kai ba su yi magana ba amma in sun samu dama sai sun yi cutarwa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana rinsa ido ne ya kau da kai bila aza ba tare da cutarwa falillahi ma ahaba al'ajabi mamaki na irin yawan baiwar da manzon Allah ya zuba halitta sanin wannan baiwar ta Allah ma a ba kenan ma a haya kenan abubuwan da annabi ya ba wa halitta walillahi ma a haya mamaki al'ajabin ma wato yawan abin da manzon Allah ya rayar na daga halitta annabi ya rayar da ya rayar da halitta tuli tuli ma'ana duk mutumin da zuciyarsa ba ta samu shirya ba ai mata ce mai kawai ya mutu ba zuciyar a mace take daga nan zai zai raya zuciya tabbatacce ya raya ta da imani shi ne magana shi ne wani layi ma a hayanin jira sanin adadin abin da annabi ya raya ko mamakin abin da annabi ya raya yawan abubuwan da ya raya na halitta fa kam tara ajin kan zada wa ma'adana fa kam da yawa tarhakin bakin ciki kan zaga ha wanda annabi ya ture shi gaban halitta wa ma'arratin da kuma tsanani da yawa an samu tsanani da annabi ya ture wa halitta shi ma'arratin ma'arratin da zai ilmi ko kan cikin kurdu fatin ko ko menene idda alladina kafaru إذ على الذين كفروا منهم منهم هنية هنية الجاهلية قال الله تكلف على رسول الله من عليه وعلى من يؤمن به آه يعني أنت أقول إذ على الذين كفروا منهم منهم هنية هنية الجاهلية ها ها على رسول وكان له كل شيء نعمة مكتوبا معنى معرفة بغيره ولولا إنني هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم معرة بغير علم تشين نعم معرة كلمة تنن تنن دعوة آه مجرم من أين تو أمانا فكم تحاكم إنك kun tuna wani baiti na shan rai a halar da jarin farahi shari zahabi tarahi to shi ne maraba da wannan farin ciki wata mutafiyan bakin ciki fakamtar hakin ka za da hakin da yawa bakin cikin da annabi kore wa ma'arrati da kuma tsananta tsananta da tura wa halitta wa min farqatin da yawa kuma daga farin ciki kada tsada ha wadda annabi ya jawo halitta ita ta samu ta farfaita wa masarrafin da kuma murna da yawa murna da annabi dawo a jinta murna abin da yasa da murna wa kan busi dat minhu yaminu nawali da yawa aka shimfiɗa daga annabi Muhammadu yaminu nawali ma'ana tafi na dama na baiwa lokacin da rinka shi da tsanani da shimfiɗa kafin baiwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuba wa halitta din baiwa ta asar nuri ai lada kulli usratin a gurin duk inda aka haɗu da wani tsanani na rayuwa duk inda aka samu aka haɗu da wani tsanani na rayuwa to manzon Allah sai ya shimfiɗawa halitta baiwa aha ta ta nuri a sirratin ta ta nuri a sirratin ko wannan yana faruwa ƙarƙashin hasken goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun kuɗa baiwa ɗin da yake yi walinta ya game su da baiwa za ka ga haske ƙarƙashin goshin manzon Allah ma'ana in annabi yana kyauta ba kamar sauran mutane ba wani yana bayarwa sai ka ga yana ɗaura fuska ina da baiwa da yake yawa to amma annabi yana yi za ka ga goshinsa yana wan wan wan cikin farin ciki da murna sallallahu alaihi wasallam shine tata nuri akil jannah ma'ana karkashin hasken gobe fa ahlan wa sahlan bis saba'i wa bil bukhya fa ahlan wa sahlan mara balale bis saba'i da wannan asubahi ma'ana goshin manzon Allah kenan mai haske kamar na asuba wa bis bukhya mara balale da wannan hannu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shayar da halittar Allah ke nan to a nan a halar wata halar zan yi mana bayanin sa wanda na taɓa jin maulana shafa da kuma boci da zan kaɗa ya faɗa ya ce ma'anan a halar wata halar in mutu ya zaɓi halar wata halar wata laraba suna amfani da shi ne saboda wai idan ka zo wurin su ba kwanta ƙarshen halin duk ta kuke a halar wata halar wato kai bako ka kwantar da hankalinka ka zo cikin iyalanka ne ka kwantar da hankalinka kamar kana cikin iyalanka a halan jannah ka annaka fi ahlika wata halan duk abun da ka zo nema a wurin mu zaka samu mai cikin sauki ba wahala ta hannu sauki shi ne aka ce mu da jama'a wannan kuma haka ne an gani to sai ko falillahi madu fihi ma dalla da yabo da aka yi cikin annabi muhammadu yabo cikin shehunai ma yana haura cikin sahabbai da ɗalibai su ai ma dalla da shi ko ya kake tsammani yabo cikin halaran manzon Allah ko janabin manzon Allah falillahi madu fihi ma dalla al'ajabin girma da ƙaye na yabo cikin janabin manzon Allah ya afaku wanda yake tashin kamshi kalli kai ka ce kamshin almisi ne turaren almisi yuriru bihi min fikr kuma annabi Muhammad sallallahu yana haskaka tunani tunani na haskakuwa da shi duk wanda yake tsayawa yana yabon annabi yana rubuta yabon annabi yana biyawa ko ma bai samu rubuta ba yana biya irin su biyawa da irin su biyu na zuwa burda din nan to zai rika haskaka masa tunaninsa tunanin ku zai kau zai masa broshi da tunaninsa ya refreshing nashi ya zama wani kyakkyawan tunani waya azumu mantako kuma zai yi daɗin furci duk mai yabon annabi Muhammad za ka ji furcin sa mai daɗi zai daɗaɗa masa furcin yana magana da kai daɗi a zuciyarsa walillahi sadrun minhu bil ilmi yushriku walillahi sadrun minhu madalla da wannan kirji na daga annabi Muhammad mamaki al'ajabi na wannan kirji na manzon Allah wanda mushrikun bil ilmi wanda yake haskaka da ilimi injin manzon Allah yana haskaka da ilimi daga Allah ya rama wara algaibi da mutan ba an wuce magana wai ya san gaibi a an wuce wai ba magana ya san gaibi wani ya rama wara algaibi annabi Muhammadu yana ganin abin da yake bayan gaibu ba a gane ba wai gaibu ba yana ganin abin da yake bayan gaibu ba ba wai gaibu ba wai jiya ga ina ba mu hikaya ko wai akwai gaibu da Allah kadai ya sani na ce wannan gaibu Allah kadai ya sani ai wato dangane da mu ne ake kiran abun gaibu a wurin Allah amma shi Allah ai bai da gaibu ai ha inna la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai shi Allah ba abin da ke buya gare shi ko a sararin sanar da farko haka ne mene ne can wata rukuni na cikin suratu al'ani mene ne wala rabbin wala yadin lillahi kitabun bai farkon sun ne ko ولله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعلم ويسمع المضطر إذ يدعوه سبحانه ليس لنا سواه ويبصر الذرة في الظلماء كما يرى ما غاب تحت الماء جل جلاله أها daga annabi yana ganin abin da yake bayan gaibu ba bayan gaibu daga Allah ba abin da yake gaibu shi wal jablu musriqu haka ne al'ali wato idanun manzon Allah suna kuncin suna abin sun kuyarwa bai ma daga ido ya kalla ba sai ya ba ku labarin abin da yake wata duniya har wajen bangon duniya idon a sunkuye ba wai kar ka dauka da ido ya hanga idon sa wal ainu ko ne ne wal jabru musriku alali makitan suna abin sun kuyarwa sai gaya ma abin da yake har kiyama har cikin sararin samaniya da wanda malaiku suke da sallallahu alaihi wasallam wala ajabu ha Allah ya ba mamaki a cikin aiki fal qalbu dama zuciyar sayyidina rasulullahi muntariqun wa aya abar cikawa ne da kiyayewa daga Allah abar cikawa ne da kiyayewa ta daga Allah فأعزم بأمر المصطفى وبشأنه يفيد الهدى من قبل من قلبه ولسانه يعرفه بالشيء دون أيانه يقين يلي الأمر قبل كيانه فيمضي على تحقيق الأمر والنهى إن كل أنا أقول أن هذا هو الذي يقول ko ya kuma wata rana kila mu dauki wannan baiti shi kadai mu majalisi a kansa eh mu samu awa hankali wata kila fa'azin bi amrin mustafa mamaki al'ajabi na girman lamarin annabi muhammadu wa bi sha'anihi mamakin girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan wuri wato ana koyar da mu ne
mulana ta tsaye kuma ko
girman sha'ani da lamarin annabi Muhammadu inda za ka gane sai ka je Qur'ani don ba wanda yake girmama annabi kamar Allah za ka ga kolo-kolo ba za ka ga yayi partiality tsakanin annabi da annabawa bambanci zai nuna bambanci abin da yanzu kai a cikin yayanka kai ne ba daidai ba kai a cikin matanka kai ba daidai ba amma Allah yana yi tsakanin annabi da sauran annabawa za ka ji Allah yana cewa ya adamu uskun an anta wa zawjuka haka ne ya ibrahim a'rif ko ko ko yana ne a'rif an haza ya daudu inna ja'alnaka khalimatan ya ya'ya kudil kitabaka quwwa ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya ya salihu haka dai ya kowa ya wane ya wane
amma ban da annabi Muhammad ina ka dan ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha mudaththir ya ayyuha muzammil ya ayyuha nabiyyu ban Allah ya koya mana ma in wurin ba da labari ne in har yazo wai kala Musa ne kauni wai kala Ibrahimu wai kala wane ne wai kala wane ne ka taba ne wai kala Muhammad kala Musa kala wai kala kala kala kala amma shi ba wa kala rasulu
ya rabbi inna kauni yattakhadhu hadha alquran qur'ana mahjura ko ba haka bane
haka za ka yi duk ba da labari haka za ka yi duk ba da labari ya ce wani wani haƙi wani wani kare wani haka amma ban nan zuwa Allah wani kare to shi ne ma'anar fa'azim fa'azim bi amrin mustafa mamakin girman al'amarin abin za'irin Allah Allah Muhammadu wani sha'ani da kuma lamarin sa yufidul yufidul huda to ku tara hankali waye mai mai yafidu akwai mai wata fata yafidu akwai yufidu ne ba to inda in an ce yafidu yafidu huda yawa yawa na kace akwai kan yafidu yan ce yafidu huda to alhuda din ya zama fa'ili eh eh shiriya tana zuba min kalbi daga zuciyar annabi Muhammadu wani sahi da kuma harshen annabi Muhammadu amma yan ce yufidu huda to huda ɗin ya zama kulbi annabi muhammadu yana kwarara shirya min kalbi daga zuciyarsa lisani da kuma harshensa
yaqinun wani irin sakankancewa wani irin yaƙini da Allah ya yi a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tattare da manzon Allah gaba daya yuriyil amra yaqinin da yake nuna masa lamari kabla kiyami tun kafin lamarin ya faru tun kafin lamarin ya faru tun kafin lokacin lamarin wannan yaƙin yake nuna wa manzon Allah lamarin wannan yaƙi ne dai yu'arrifuhu bi shay'in yake sanar da shi da abu
duna iyali ne tun bai gani ba
wannan yaƙinin da yake nuna masa dukkan lamari kafin faruwarsa shi yake sanar da shi kowane abu kafin ma ya ga abu sai ga annabi yana ce ne sai ya ji alal nasi zamanu kaza kaza kaza sai ya ji alal nasi zamanu kaza wa kaza wa kaza sai ya ji alal nasi zamanu kaza wa kaza wa kaza a tsayuwa daya sai na rasulullahi sallallahu ya taɓa ba da labarin kakaf abun da zai faru daga ranar har a ce zuwa a kiyama ta biya a tsayuwa daya eh hadisi mu zai fata mun yana yace na muslim kuma bayan da kai ya rike قام فيما رسول الله قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك في قيامه ذلك شيئا شيئا يكون الى قيام الى قيام الساعه الا حدثنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه فنسيه من نسيه صلى الله عليه وسلم فيمضي على تركه الامر والنهي سيزرتر دا wato sai manzon Allah ya zartar da umarni da hani a bisa tabbatarwa bisa tabbatarwa kowane umarni da hani da annabi umarni da kyakkyawa da umarni da mummu- eh, han- eh, kar a yi mummuna din nan da hani da mummuna to shi ta tabbatar da ba wai taraddudi ko wani abu ba, ko shakku ita tabbatar da shi hakikar da ke ba da umarni da hani saboda haka eh, wannan karatu ya tsaya kenan ya kare a nan sauran mana eh, rabin baitin shi ne karshe kuma za mu yi hakama gobe babu karatu na yamma saboda haidala sai ranar asabar amma asabar ɗin ba ishirin ya zamu yi ba shine za mu saukar da ranar lahadi insha Allah saboda an samu lahadi tun da bai gudun laraba ba za mu kai shi lahadi a kabar din za mu ci gaba da karatun alburda insha Allah in mun yi saukar da shirin yana cikin surar alburda insha Allah يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا